من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata yana bakwai ga watan jimadar ula shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya daidai da 22 ga watan 12 shekara ta 2020 a shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mota sahih wallafar babban malami sheik abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim allah ya ji amalan da rahamarsa yan uwa ajiye mun tsaya ne a ƙarshen rukuni na biyar daga cikin rukunin imani shine imani da ranar lahira yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan rukuni na ƙarshe shine wal imanu bil qada'i khairihi wa sharrihi mala yace sai imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta alkhairinsa da kuma sharrinsa idan abu mai kyau ya same ka to wannan abu mai kyau ka sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara zai same ka ba zai kwace maka ba haka nan idan kishiyarsa ne ya same ka shi ma ka sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ƙaddara shi a ka zai same ka ba makawa ba zai kwaɓuce maka ba wannan na ɗaya daga cikin a shikashikin imani guda shida mala yace at-tasdiq wal jazm bi anna Allah qaddara maqadir al-khalaiq wa anna ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun mala yace daga cikin imani da qaddara shine at-tasdiq gasgatawa bawa ya gasgata wal jazmu ya kuma yanke a cikin zuciyarsa babu shakka ko kokonto cewa bi anna allaha haqiqa allah madaukakin sarki qaddara maqadir al khalaiq ya riga ya kaddara dukkanin abin da zai faru ga halittunsa gaba daya duk abin da zai faru daga farko zuwa ƙarshe allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara shi ya zartar yanzu kawai abin faruwa yake kamar yadda allah ya kaddara shi babu wani abu da yake canzawa daga yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara babu abin da yake ƙaruwa ko ya ragu ko kuma ya juya a yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi babu wannan shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa a inna Allah subhanahu wata'ala kataba maqadir al-khalaiq qabla as-samawati wal ard bi 50 alf sana Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ƙaddara duk abin da zai faru na dukkanin halittunsa da zai yi daga farkon halitta abin da yake shine farkon halitta zuwa ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya riga ya gama ƙaddara su kafin a halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ƙaddara komai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa arshuhu alal ma a lokacin alarshin sa yana kan ruwa shi sa ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce farkon abin da Allah madaukakin sarki ya fara halitta a cikin halittunsa gaba daya shine alqalami alqalami shine farkon abin da Allah subhanahu wataala ya fara halitta Allah madaukakin sarki ce nun wal qalami wama yasturun wal qalami Allah ya ce ina rantsuwa da alqalami wama yasturun da abin da yake rubutawa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce shine wancan alqalami na kudura kenan farkon abin da Allah ya fara halitta sai Allah maɗaukakin sarki ce da wannan alƙalami oktu rubuta sai alƙalami ya ce ma za aktu mai zan rubuta sai Allah maɗaukakin sarki ce rubuta tun duk abin da zai faru tun daga farkon duniya ko kuma tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshenta saboda ka alƙalamin nan fajara bima huwa ka'inin ila min qiyama sai ya rubuta ya rubuta duk abin da zai faru tun daga farko har zuwa ƙarshe sai da sai da sai da zayyana shi gaba daya saboda haka duk abin da yake faruwa yanzu tsarawa ne kawai gudanarwa ne kawai tafiyarwa ne kawai babu wani abu sabo duka an riga an gama tsara shi malai ce wa annama sha Allahu kana kuma dole ne mumini ya kudirce a zuciyarsa yadda cewa duk abin da Allah ya ga dama kana shine yake faruwa wa ma lam yasha duk ko abin da Allah madaukakin sarki bai ga damar ya faru ba lam yakun ba zai taba faruwa ba har abada qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar haqiqa mun halacci dukkanin komai bi qadar da qaddarsa komai Allah maɗaukakin sarki ya riga ya halicce shi kafin halittarsa da ƙaddararsa tana tana jiransa idan ya zo kawai kan ƙaddararsa zai hawaye ci gaba da gudana wannan ayar kamar da ibn kafir ya kawo a cikin tafsirinsa mai girma yake cewa ta sauka ne game da wasu mutane da suke inkarin ƙaddara a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a samu wasu wanda suke inkarin kaddara ba to amma a lokacin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an faro su an samu wasu mutane da suka fara inkarin kaddara suka ce al'amura suna faruwa ne kawai haka kawai sasakai babu babu hannun Allah a cikin al'amuran da suke faruwa ma'ana ba Allah madaukakin sarki yake kaddara abu kaza zai faru ba suka ce al'amura suna faruwa ne kawai da kowa yake ganin su waɗannan mutane sun samu asali ne asalin su daga sha akwai wani mutum da ake ce masa al-ma'badul juhani to shine jagoran su labari yazo Abdullahi dan Umar cewa ga abin da yake faɗa cewa al-amra al-amru unuf Allah madaukakin sarki bashi da kaddara al'amara suna faruwa ne kawai haka kawai Abdullahi dan Umar yace idan kun ganshi ku ce babu ni bashi na barranta daga gare shi Abdullahi dan Abbas yake cewa a lokacin da aka Abdullahi dan Abbas labarin a lokacin ya makance yace wallahi da zan kai hannuna zuwa gare shi ya ce da sai na tsiyayar da idanuwansu guda biyu ya ce don wannan shi ne farkon kafirci da aka fara a cikin al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ce al'amura babu kaddara babu hannun Allah maɗaukakin sarki a cikinsu saboda haka tun a wancan lokaci an fara samun wasu mutane da ake ce musu qadariyuna alqadariyuna daga kaddara ne ma'ana masu inkarin kaddara su suna ganin duk abin da yake faruwa to babu ruwan Allah a cikinsa babu hannun Allah maɗaukakin sarki a ciki shi sa Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a cikin kowace al'umma da Allah ya halitta akwai majusawa yace majusawan al'umma ta sune masu inkarin kaddara kamar yadda hadisin ya tabbata daga Abdullahi dan Umar wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa kana amrullahi qadaran maqduran hakika al'amarin Allah madaukakin sarki qadaran maqduran yana faruwa ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi shine qadaran maqduran ai yana gudana ne yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara ya gudana haka al'amarin zai tafi ba tare da kuma ya canza akan shi ba malai cewa maratibul qadri arba'un martabobi na kaddara guda hudu ne duk wanda ya san su insha Allah ta'ala to imaninsa da kaddara ya zamto cikakke ga su kamar haka malai ce al'ula martaba ta farko al-ilmu shine sani wannan irin sani fa nu'minu bi anna Allah ta'ala zami imani cewa hakika Allah madaukakin sarki bi kulli shay'in alimun ya san komai alima ma kana ya san abin da ya kasance a baya wa ma yakunu ya san abin da zai kasance a gaba ya wa kaifa yakunu ya kuma san yadda zai kasance bi ilmihi al-azali al-abadi da iliminsa na azal kuma na abadi in aka ce ilimin azali abinda ake nufi da shi shine ilimin da jahilci bai rigaye shi ba ko kuma ilimin allabi labida ya talahu in aka ce azali shine allabi labida ya talahu ilimin da ba shi da farko wal abadi kuma shine al-ilmul ladhi la nihayata lahu ilimin da ba shi da ƙarshe ilimin Allah maɗaukakin sarki babu wani lokaci a baya da za a ce akwai wani abu da Allah maɗaukakin sarki bai san shi ba kamar yadda kuma a gaba babu wani abu da za a ce Allah maɗaukakin sarki ya manta wani abu babu wannan to shine ilmin azal da ilmin abadi fala yatajaddadu lahu ilmun ba'da jahalin babu wani ilimi da yake sabantuwa ga Allah madaukakin sarki bayan da Allah madaukakin sarki ya jahilce shi an fahimci wannan kuwa babu wani ilimi da za a ce yanzu misali kowane ɗaya daga cikin mu akwai sabon ilimin da yake samu kullum a rayuwarsa da baka san wani abu sai a waye gari kai mai ka san shi to a cikin ilimin Allah madaukakin sarki babu wannan ko da yaushe a matsayin ka dan adam kana sanin wani abu ne wanda da baka san shi ba kana sanin wani abu ne da wanda da baka san shi ba amma babu wani abu sabo da za a ce da Allah madaukakin sarki bai san shi ba yanzu ne ya san shi babu wannan wannan siffa ce ta mata ɗan adam wala yalhaquhu nisyanun ba'da ilmi hakanan kuma ilimin Allah madaukakin sarki mantuwa ba ta riskarsa da bayan ya san abu kamar yadda abubuwa da dama kuma kakan iya sanin sai su baka kwalwarka sai ka manta su ka je ka zauna an koya maka ko ba ba ma ilimi ne na karatu ba a ce ka san wani abu da a rayuwa yanzu kuma sai ka manta shi babu wani a cikin adam da wannan abin baya riskarsa babu shi hatta annabawa da manzanni lokacin suka manta shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa lokacin da yana karatu a cikin sallah sai aya ta kubuce masa sai tambaya cewa ba mi sallah tare da wani ba ubay bin ka'ab aka ce an yi sallah tare da shi sai me yasa baka tuna mun ba yace ya rasulullahi ibn sani ba ko shafi aya ta aka sai yace daga yanzu idan ana sallah kuka ji nayi shuru to ka tuna mu yace fa inna ma ana basharun mithlukum ansa kama tansauna yace ni mutum ne irin ku nakan iya mantuwa kamar yadda kowa kuke mantawa saboda haka ta bi annaba da manzanni sukan iya manta wani abu amma babu wani abu da za a ce Allah madaukakin sarki ya san shi kuma daga baya manta shi babu wani ina fata an fahimta to wannan dole ne kowane dan adam daga cikin musulmi ya kudirce cewa ilimin Allah madaukakin sarki kewayayye ne gamamme ne ba jahilci baya gabata sa kuma baya rigayarsa kamar yadda muka ambata a cikin karatu الثانية abu na biyu shine alkitabatu dole ne mutum ya imani cewa bayan Allah madaukakin sarki ya san komai kuma ya rubuta shi bayan sani sannan kuma Allah madaukakin sarki ya rubuta komai ya kiyaye shi fa nu'minu bi anna Allah zamin imani cewa Allah madaukakin sarki kataba fil lawhil mahfuzi ya rubuta a cikin littafin nan ko kuma allam lawhil mahfuz ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah duk abin da zai kasance daga yanzu daga lokacin da aka halicci duniya zuwa zuwa ran tashin alkiyama qala ta'ala Allah madaukin sarki yace alam ta'lam shin baka sani ba anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard cewa Allah madaukin sarki yana sanin abin da ke cikin sammai yana kuma sanin abin da ke cikin ƙasai sai yace inna zalika fi kitabi hakika hakan abinda Allah madaukakin sarki ya sani kuma yana cikin littafi an rubuta shi an aji shine lauhil mahfuz inna zalika ala Allah yasir hakika hakan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki yan uwa abinda malaka ke cewa shine Allah madaukakin sarki ya san komai kafin komai ya faru duk abinda zai faru daga farkon halitta zuwa ƙarshen shi Allah madaukakin sarki ya san shi ya tsara shi yadda zai gudana da yadda zai kasance bayan Allah maɗaukin sarki ya san shi kuma sannan sai ya rubuta ko kuma ya sa alƙalamin ƙudura ya rubuta a cikin lauhin mafus saboda haka duk abin da zai faru daga farko zuwa ƙarshe yana nan a rubuce a lauhin mafus gaba ɗaya ko menene zai faru yana nan a rubuce wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce qala fa babalul quruni al-ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yudhillu rabbi wa la yansa wannan tattaunawa ce tsakanin annabi Musa da Fir'auna Fir'auna yake tambayar annabi Musa cewa qala faman rabbukuma ya Musa ya Musa wannan ubangijin naku da kazo kace mu dai a daina bauta ta min adawa bauta ta masa waye shine sai annabi Musa ya ce qala faman rabbukuma ya Musa qala rabbu qala rabbuna alladhi ko aqa kulli shay'in ko khalqahu thumma hada ce ubangijin mu shine wanda aqa kulli shay'in khalqahu ya ba wa kowanne abu halittarsa ya tsara kowanne abu yadda yake a yanzu ya halicce shi a yadda ya kamata ya halicce shi sun mahada sannan kuma ya shirya da shi hanyar da zai biya rayu hanyar da zai samu abinci hanyar da zai nemi abinci hanyar da duk zai biya rayu cikin salama Allah madaukakin sarki ya tsara wa halittunsa gaba ɗaya da mutum da dabba da kowace irin halitta haka Allah madaukakin sarki ya tsara masa to shine sai fir'auna ya ce qala fa ma balul qurunil ula to in ko haka ne ka ce ubangijinka shi ya kamata a bautatawa fa ma balul qurunil ula ya kuma a karnon da suka gabata karnonin farko suwa suka bautatawa ma'ana kamar yana so yau annabi Musa inkarin cewa a daina bauta kowa sai Allah madaukakin sarki shine ke tambaye sa to suwa suka bautatawa kuma idan sun bautatawa wani Allah su menene matsayin su sai annabi Musa ya ce masa qala ilmuha inda rabbi ai sanin wannan yana wajen ubangiji na fi kitab kuma yana nan a rubuce a cikin littafi la yabillu rabbi ubangiji na babu abin da yake kwace masa wala yansa ba kuma ya mantuwa وقال تعالى الله مدوكين سركي يتي وكل شيء احصيناه في امام مبين hakanan dukkanin komai mun kididdige shi mun kiyaye shi a cikin imamun mubin littafin nan da yake mabayyani imamun mubin shine lauhil mahfuz shine lauhil mahfuz kuma da Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin suratul isra'i cewa wa kullu wa kullu wa kullu unasin kullu kullu insanin ko yad'una bi imamihim ya aya take ne yawma nad'u na'am arama barakallahu fika yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ranar da zamu kirawo kowaɗanne mutane bi imamihim da littafin da zai ba su shaida a gaban Allah ranar tashin alkiyama saboda haka imam anan wajen imamu bin ana nufin me lauhil mahfuz wa indahu ummul kitab ummul kitab shine imamu bin anan wajen Allah madaukakin sarki ce mun kididdige komai kuma mun rubuta shi mun kiyaye shi na cikin lauhil mahfuz Allah yace ya dakhulu fi zalika a cikin imani da kaddara waɗannan abubuwa da zamu kawo yanzu za su shiga ciki at-taqdirul azali na farko shine kaddara ta azali me ake nufi da kaddara ta azali malai ce qabala khalqis samawati wal ard shine Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta komai kafin ya halicci sammai da kasai qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace qul lan yusibana ka gaya musu ya rasulullah lan yusibana babu abin da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta mana wa kitabatul mithaq da kuma rubutu na alƙawari shi ma yana cikin abin da kowanne mu'mini ya kamata a ce imani da shi daga daga cikin imani da kaddara me ake nufi da rubutu na alƙawari shine yawma alastu bi rabbikum lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce da bayinsa alastu bi rabbikum shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salam sai ya shafi bayan annabi Adam kamar yadda hadisi ya tabbata saboda haka sai halittun Allah madaukakin sarki duka duk wanda za a halitta daga farko zuwa ƙarshe sai suka fito a da sura kamar kwaye zarra yan mutsi mutsi duka gaba daya to a lokacin sai Allah madaukakin sarki ya riki alƙawari da su cewa wa za ku bautatawa kowa kuma ya bada amsa da bakinsa ba tare da wani ya wakilce shi ba cewa Allah madaukakin sarki za mu bautatawa wannan shine abin da ake nufi da alastu bi rabbikum Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari ga kowanne ɗaya daga cikin mu tun kafin a halicce shi tun yana tsatsan annabi adam kamar kwaye zara Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari da mu gaba ɗaya kuma kowa ya bada amsa akan cewa zai bauta wa Allah ne madaukakin sarki shi shi kadai qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ga yadda ayat take wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala Allah maɗauki sarki cewa iz akhadha rabbuka min bani adama ka tuna lokacin ko kuma ka ambaci lokacin da Allah maɗauki sarki ya riki alƙawari daga banu adam min zuhurihim a lokacin suna tsatsan gadan bayan annabi adam alaihi salam zurriyatahum dukkanin su gaba daya babu wanda aka bari tun daga kan mutum na farko da ya fara fitowa daga tsatsan annabi adam har zuwa mutum na ƙarshe da za a haifa wanda daga shi babu wani duka suna ciki abinda Allah maɗaukin sarki ya tambaye shi ne wa ashhadahum ala anfusihim kowa ya zamto shaida akan kansa babu wanda ya wakilci wani shaida a madadinsa kowa shine shaida kansa da kansa abinda Allah ya tambaye su abinda Allah ya kafa musu shaida shine alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba ba ni ya kamata a bautatawa ba ba ni na halicce ku ba Allah maɗaukin sarki ya tambayi kowa dukkanin mu nan gaba ɗaya muna ciki qalu dukkan mutanen duniya gaba daya suka amsa suka ce bala haka ne ya ubangiji kai zamu bautatawa kai ne ubangijinmu kai ne ka halicce mu kowa ya bada amsa da bakinsa ba tare da wani ya wakilce shi to shi sa lokacin da mutum ya fito duniya mu sani cewa mun fito ne da alƙawarin Allah madaukakin sarki akan akan zamu bautata masa ina fata an fahimta kowanne ɗaya daga cikin mutane da aka haife shi akwai alƙawari na bautar Allah madaukakin sarki da ya ɗauka tun yana tsatsan annabi Adam alaihi salam shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa kullu mauludin yuladu alal fitra kowane ɗan adam ana haifarsa ne akan fitira wata irin fitira ita ce wancan alƙawari da ya ɗauko daga Allah maɗaukakin sarki tun yana tsazan annabi adam amma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce sai dai iyayensa kuma idan ya girma sai su zama da shi ba yahude ko su zama da shi ba nasare ko su mai da shi ne ba majusi shi sa sai ƙarshen ayar Allah maɗaukakin sarki ke cewa an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilina Allah maɗaukakin sarki ya riƙe wannan alƙawari da ɗan adam ne an taqulu dan kada su je suna cewa inna kunna an hadha ghafilin ai marrabkana mun gafala game da wannan abin da ya faru ba mu sani ba shi sa muka bautata wannan Allah aw taqulu inna ma ashraka abauna min qabl ko kuma su je suna cewa ai abin da ya sa muka shirka ya ubangiji mun taso ne maga iyayenmu suna suna shirka sai muka bi su to iyayenku suna shirka me yasa kuka dau wancan alƙawari wa Allah madaukakin sarki tukuna tsatsansa tun kuna zaton annabi adam alayhi salam shi sa babu hujja babu dalilin da zai sa wani ya shirka kowanne ɗaya daga cikin mu da musulmin mu da kafirin mu gaba ɗaya mun dauki alƙawari babu wanda zamu bautata wa sai Allah madaukakin sarki shi sa a cikin surati yasin Allah madaukakin sarki yake cewa alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan shin ba mi alƙawari da kai ba ya kai dan adam cewa ba za ka bauta wa shaytan ba to wanne ne alƙawarin shine wancan alƙawarin kowanne ɗaya daga cikin Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki alƙawari da shi to shi sa don mutumin da ya bautata wa wani Allah maɗaukakin sarki to ko shakka ba ba shi da kowace irin hujja da zai gabata don alƙawari ne ya riga ya ɗauka to wannan yana ɗaya daga cikin abin da kowanne mumin ya kamata ya imani da shi cewa Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ƙaddara wannan kuma ya tsara shi abin haka yake gudana yadda ya riga ya tsara shi wa taqdirul umri da kuma ƙaddarawa ta rayuwa gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara rayuwar mutum yadda za ta kasance gaba ɗaya me zai faru a rayuwarsa me zai aikata me zai samu me zai zama duk wani Allah maɗaukakin sarki shi ma riga ya ƙaddara shi irin wannan ƙaddara shi kuma za mu zo mu je da take shine malai ce inda takhliqin nutfati fir rahimi lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗigon mani a cikin mahaifar mahaifiyar mutumin da za ta haife shi fa yursilul malak Allah lokacin da Allah madaukakin sarki turo mala'ika fayanfuqu fihi al-mub fayanfuqu fil mubghati ruha aka busa rai a guda tsokar da a lokacin daga dugan mani ta juye ta zama jini daga jini kuma ta zama tsoka to a wannan tsokar ne kuma sai a haka shi kuma sai a busa mutun rai to tun a wannan lokaci Allah madaukakin sarki yasa aka busa masa rai sannan kuma ya rubuta duk abin da zai samu aka rubuta masa abubuwa guda hudu wa yu'maru bi arba'i kalimati aka umarci mala'ikan da ya rubuta masa abubuwa guda kalmomi guda hudu tuktabu wanda za a rubuta su rizquhu arzikinsa wa ajaluhu da ajalinsa wa amaluhu da aikin da zai aikata wa shaqiyun da kuma kasancewarsa mai tsiya ne shi dan wuta ne au sa'idun ko kuma mai arziki ne dan aljanna ne Allah ya samu daga ciki saboda haka kowanne ɗaya daga cikin yan uwa mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara waɗannan abubuwan gaba ɗaya tun daga lokacin da yake kwance a cikin mahaifiyarsa tun arba'in guda uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aya gaba na ko cewa a inna ahdakum yujma'u khalquhu ko fi batni ummihi arba'ina yawman min nutfatan thumma mubghatan thumma alaqatan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البيات فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مبغة ثم zuwa ƙarshe to haka Allah madaukakin sarki ya tsara halittar adam daga dugon mani ya koma jini ya koma tsoka daga tsokar nan kuma Allah madaukakin sarki ya sawara shi aka sanya masa kasusuwa da sauransu to tun 40 ta uku Allah madaukakin sarki zai turo mala'ika sai Abu Sa mutarri sannan sai a kaddar cewa namiji ne ko mace sannan za a haife shi ma kuma barinsa za a yi sannan idan an haife shi musulmi ne ko ba musulmi ba kwana nawa zai a duniya shekara nawa zai a duniya arzikin me zai samu me zai zama komai nasa sai a rubuta babu abin da za a bari komai da komai sai an rubuta kowane ɗaya daga cikin sai an masa haka to wannan shi ma kaddara ce da aka ta rayuwar mutum gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara wannan wa taqdirul hawli akwai kuma kaddarawa ta shekara shekara ita wannan kaddara kuma shekara shekara ake yin ta za a tsara abin da mutum zai yi shekara bayan an yi wancan abin na rayuwa gaba ɗaya sannan kuma duk shekara za a riga tsara wa mutum abubuwan da zai a cikin na shekara na rayuwarsa gaba ɗaya kuma sai a ciro na shekara guda ɗaya shi ma sai a tsara shi wannan kuma ana yin sa ne fi lailatul qadri a cikin lailatul qadri qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce fi hayu farqu kullu amrin hakimi a cikin wannan dare na lailatul qadri Allah madaukakin sarki yake rarraba dukkan wani al'amari na hikima duk wani abin da zai faru na shekara a lokacin Allah madaukakin sarki yake budgeting ɗinsa a tsara wannan shekarar wane zai rasu za a haifuwa ne wane zai samu arziki wane zai samu matsalar tattalin arziki kowanne ɗaya daga cikin za a rubuta abin da zai faru da shi amma iya na shekarar kaɗai wannan yana faruwa ne a cikin daren lailatul qadr qala ibn abbas abdullahi dan abbas yake cewa yuktabu min ummil kitabi fi lailatul qadr ma yakunu fi sana ana rubutowa daga lauhil mahfuzi a cikin wannan dare na lailatul qadri ma yakunu fi sanati abinda zai faru a cikin shekara min mautin na mutuwar wani wa hayatin ko kuma rayuwar wani haifarsa kenan wa rizqin ko kuma arzikin da wani zai samu wa matsarin ko ruwan sama da za a yi adadin sa hatta al-hujjaj Abdullahi dan Abbas yake cewa hatta masu zuwa aikin haji adadin mutane da za su je aikin haji wannan shekara yuqalu za a ce ya hujju fulanu wane da wane da wane da wane za su je aikin hajji da wane da wane ba za su je ba wa yahujju fulanin wane da wane ma za su je hatta wanda za su je aikin hajji ko umara Allah madaukakin sarki kan tsara shi ne a wannan shekarar saboda haka mala'ikun da za su aiki wajen zartar da abubuwan su kuma za a ba su haka al'amarin yake kasancewa wannan abu ne da yake faruwa shekara shekara wato mu kalli abin yadda yake kasancewa bayan an yi na duniya dukan ta gaba daya sannan kuma sai aka zo aka yi na rayuwa rayuwa ma kuma sai aka yi ta kashi biyu akwai wanda aka yi tun ana cikin tun ana tsantsan annabi adam alaihi salam an yi wancan sannan kuma sai aka zo aka yi rayuwa iya rayuwa iya rayuwa kowane ɗaya daga cikinmu ma'ana individual individually ko aka zo aka yi mashi nasi na aka yi masa nasi shi ne lokacin da mutum yake cikin tsazan mahaifiyarsa sannan kuma aka zo aka yi na na shekara shekara to na gaba kuma shine wanda wanda ake kullun kullun malai ce wa taqdirul yawmi sai kuma kaddarawa da ake ta rana rana wanda kullun kuma za a yi mutum bajetin bajetin abin da zai a rana qala ta'ala Allah madaukin sarki ce kullu yawmin kullu yawmin huwa fi sha'an kowace rana Allah madaukakin sarki a cikin sha'ani yake wani irin sha'ani shine gudanar da abubuwan da halittu za su yi a wannan rana ko da yaushe ana gudanarwa saboda haka Allah madaukakin sarki komai nasa a tsare yake a jire yake kai gudana yake ku dube yadda al'amari yake yan uwa a cikin tsari tun daga na halitta gaba daya har na rayuwa kashi biyu har na shekara har na kullun kullun haka Allah madaukakin sarki tsara kuma kowanne haka yake gudana kowanne yake gudana haka Allah madaukakin sarki tsara shi yake gudana malai ce fataqdirul yaumi kaddarawa da ake ta kullun kullun tafsilun min at-taqdiril hawli wani bangare ne daga cikin kaddarawar shekara shekara daga cikin kaddarawar shekara ake ciro na kullun kullun wal hawli tafsilun min at-taqdiril umri shi kuma na shekara shekara wani bangare ne daga cikin kaddarawar kaddarawar rayuwa gaba daya inda takhliqin nutfa lokacin da aka halicci dugan mani a cikin mahaifar ɗan adam wal umri shi ma na shekarar tafsilun min at-taqdir al-umri al-awwal yawm al-mithaq shi ma dai an ciro shi ne daga kaddarawar da ake na rayuwa gaba daya amma na farkon da ake fara shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari wa ƴan adam gaba daya lokacin mana tsatsan annabi adam alaihi salam malai ce wa huwa tafsilun min at-taqdir al-azali shi kuma wannan ɗin wani ɓangare ne shi ma da aka ciro shi daga ƙaddarawar azali shi ne tun kafin a halicci sammai da ƙasai da komai da shekara dubu hamsin Allah maɗaukan sarki ya riga gama tsara komai Allah zai khattahu alƙalamu fil imamil mubin wanda alƙalami ya riga ya gama rubutawa a cikin littafin lauhil mahfuz ko kuma Allah lauhil mahfuz wal imamul mubin malai ce shi kuma lauhil mahfuz huwa min ilmin lahi jalla wa ala wani bangare ne daga cikin ilimin Allah madaukakin sarki duk abin da yake cikin lauhil mahfuz ilimi ne na Allah madaukakin sarki da ya ba alƙalamin nan dama ya rubuta shi saboda haka wani bangare ne daga cikin me ilimin Allah madaukakin sarki وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله جل وعلا هكذا دكنا tikewar abubuwan da ɗan adam za su aikata ƙaddararsu tun daga farkonta har ƙarshe zuwa ƙarshenta dukkaninsu suna tikewa ne zuwa ga ilimin Allah maɗaukakin sarki abinda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya san shi ya tsara shi malai ce fanta hatil awailu ila awwaliyati saboda haka sai farkon komai ya tike zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda shine al-awwal wanta hatil awakhiru haka nan ƙarshen komai shi ma ya tike ila akhiriyatihi zuwa ga ƙarshe zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda shine al-akhir ma'ana farkon komai da ƙarshen komai dukkanin suna tikewa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda shi ya halitta lokacin da ya halitta babu komai haka nan kuma komai zai tafi yabe ya bashi kullu shay'in halikun illa wajhahu mali ce wa anna ila rabbikal muntaha haqiqa zuwa ga ubangijinka ne komai yake tikewa to ina gani ana ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala saboda abu na biyu da zamu shiga shine almashi'a ko kuma abu na uku daga cikin abubuwan da muka faɗa martabobin kaddara guda hudu to wannan na uku ne insha Allah ta'ala zamu dakata sati mai zuwa sai mu tashi akan shi Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام